sha shida ga watan da sani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan goma shekara ta dubu da ɗari tara da casa'in da takwas dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam matashiyar magana wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi wannan kuma shine darasi na 22 wujubu tashahhud al-awwal wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi wato wannan babi yana magana ne kan wajibcin at-tashahhud al-awwal karatun tahiya na farko wa mashru'iyyatu ad-du'a fihi da kuma bayani wajen shar'antuwar yin addu'a a wannan karatun tahiya din wato da yawa daga cikin malamai suna yin nuni da cewa karanta tahiyar farko a sallar da ake mata tahiya biyu karanta tahiyan farko ba wajibi bane mustahabbi ne ko sunna amma nan malam ya nuna mana wajibi ne karatun tahiyan farko sannan kuma an shar'anta maka cewa ka iya yin addu'a a cikin tahiyan farko kamar yadda ake a tabi ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية وكان أول ما يتكلم به عند القعدة التحيات لله وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين يسجد للسهو وكان يأمر بها فيقول إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات إلخ وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو الله عز وجل به وفي لفظ قولوا في كل جلسة التحيات وأمر به المسيء صلاته أيضا كما تقدم آنفا وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن والسنة إخفاؤه ثم كان صلى الله عليه وسلم sannan annabi tsara da amincin tabbata gare shi ya kasance ya qara'u fi kulli raka'atayn at-tahiyya a kowace raka'a biyu yana karanta tahiyya a duk inda ya raka'a biyu a sallah to zai zauna ya karanta tahiyya wannan hadisi imam muslim da abu awana suka ruwaito wa kana awwala ma yatakallamu bihi inda al-qa'ida at-tahiyyatu lillah farkon abin da annabi ke faɗa da zaran ya zauna din shine at-tahiyyatu lillahi babu wani zikiri ko wata addu'a da ke gabatan tahiya da ka zauna kawai sai ka fara da attahiyatu lillah as-salawatu wat tayyibat zuwa karshen abin da yake na tahiya kamar yadda lafazan za su zo nan gaba cikin bayani wannan kuma riwayan Imam al-Baihaqi kenan min riwayati Aisha bi isnadin jayyid kama qala ibn al-Mulaqqi wa kana idza nasiyaha fi rak'atayn al-ulayayn yasjudu lis-sahwi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya manta da karatun tahiya a raka'o'i biyan farko a maimakon ya zauna ya tahiya sai bai yi ba yasjudu lis-sahwi yakan yi sujuda ne ta rafkanwa a madadinta abin da ke nuna haka kuma hadisi ne na bukhari da muslim wa mukharrajun fi irwa'il ghalil to anan kawai ya ce yasjudu lis-sahwi yakan yi sujuda ta rafkanwa wace irin sujuda yake kenan mutum da ya manta bai karatun tafiya ba sai da zo karshen sallah me zai yi kenan kabli zai ko badi wa kana ya'muru biha fa yaqul annabi ya kasance yana yin umarni da ita at-tahiyya sai ya ce idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa qulu at-tahiyyat ila wato idan kun zauna a cikin kowace raka'a biyu to ku ce at-tahiyyat kaga nan malam ya nuna karatun tahiyya wajibi ne menene madogaransa umarnin da annabi yayi idza qa'adtum fi kulli rak'atayn faqulu at-tahiyyat idan kun zauna a kowace raka'a biyu to lalle ku ce at-tahiyyat kaga fadin sa cewa qulu ay fi'l al-amr fi'l al-amr kuma ana daukar shi a matsayin wajibci baka karkatar da shi zuwa ga mustahabbanci ko zuwa ga cewa sunna ne sai in wata karina ta nuna haka matukar babu karina al-amrul mujarradu an al-qara'in yufidu al-wujuba dukkan al'amari duk umarni daga annabi ko daga aya matukar babu wata karina da ke tattare da shi da ke nuna mustahabbanci to ana daukan shi a matsayin wajabci annabi ce ku karanta tahiyya ila har zuwa karshen abin da ake karantawa na tahiyya wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi sanan ɗayan ku ya zaɓa cikin addu'a irin abin da ya bashi sha'awa irin abin da ya burge shi ya addu'a da shi wannan shine hujjar Sheikh Nasiruddin Albani bisa ga shar'antuwar yin addu'a cikin tahiyya tunda annabi ce idza ka'attum fi kulli raka'ataini idan kun zauna a kowace raka'a biyu ku yi me ku yi tahiyya bayan kun yi tahiyya kuma sai me kowane ɗayan ku ya zaba addu'ar da ga ya dace ya roki Allah da ita kun fahimta ko kaga hadisin ɗaya ne kuma yana nuna a cikin kowace raka'a a cikin kowane raka'a biyu zaka yi wannan zaka yi tahiyya kuma zaka yi addu'a to ita tahiyya tilasta amma ita addu'a din an shar'anta maka in baka yi addu'ar ba ka bari sai a ta biyu kana da sallah an fahimta ko kuma ba abin da zai biyo baya na cewa sai kai sujudu sahwi wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i ajabahu ilay falyad'u Allah azza wa jalla bi dayan ku ya zabe irin abin da ya bashi sha'awa na addu'a ya roki Allah ta'ala da shi wannan hadisi imamu nasa'i da imamu ahmad da imamu tabarani fil kabir suka rawaito bi sanadin sahihin قلت شيخ ناصر الدين الألباني وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد ظاهر من حديث نانون شرعا توين الدعاء تكن قوة تهيا ولو كان لا يليه السلام كودا تهير دا سلم باتا بيوباين تقوى وهو قول ابن حزم رحمه الله تعالى أولا نيما ابن حزم شما يباد فتوى da wannan bayani ne ibn hazm shi ma ya bada fatawa ibn hazm az-zahiri kaga ibn hazm kuma yana hujja da maganarsa tunda yana cikin malamai manya-manya sosai da sosai da imamu zahabi ya riga ya masa shaida yace balaga rutubatal ijtihadi ya kai kololuwa a fagen dolar ijtihadin fiqh an gane ko la iyaka yana da waɗansu ara da malamai suke da ta cewa a kai shi ma sai su dinin zahabi ya yi nuni a kansa ya ce abin da ya sa littafinsa ba su yi albarka ba shi a tsammanin zahabi yace saboda yana faɗin bakakin magana ga manyan malamai idan aka saba maganarsa kowaye zai faɗi bakar magana a kansa ya wuce yace wannan magana da kuke magana a kai laisa alaihi dalilun min kitabin aw sunnatin aw qawli aw qawli sahibin aw tabi'in bal walal qiyas alladhi taquluna bi yace babu hujja kan maganar ku a qur'ani da hadisi da maganar sahabi ko tabi yace ko kiyasin ma da kuke bada fatawa da shi shi ma bai dace ba baya da baya goyon bayan ku dai abin nan ba ibn hazm ba ta gagara bai faɗi kowace magana ya ga dama to amma dai wannan ba shi ke nuna cewa duk abin da ya faɗa kuma ya yi kuskure ba akwai abubuwa da yake da dama ya dace da daidai yana da dalilai wa fi lafzin qulu fi kulli jilsatin at-tahiyyat a wani lafazin annabi ya ce ku faɗa a cikin kowane zama kaga kasancewarsa kowane zama ya shafi zaman farko da na biyu ku faɗa a cikin kowane zama ku ce at-tahiyyat duk wannan dalilai ne da ke nuna wajibcin karatun tahiya wa amara bihi al-musi'a salati annabi yayi umarni da tahiya ga mutumin nan da yake muna sallan sa aiban kuma kama ta qaddama anifan kama yadda ya gabata can baya kadan wa kana sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuhum at-tashahhuda annabi ya kasance yana koyar da sahabbai karatun tahiya kama yu'allimuhum as-surata min al-qur'an tamfar yadda yake karantar da su wata sura cikin al-qur'ani wannan hadisi imam bukhari da muslim suka ruwaito was sunnatu ikhfa'uhu sunna kuma shine ita tahiya ana karanta ta ne a boye ba a karanta ta a bayyane yanzu karkashin wannan matashiyar magana mun fahimci al'amura kamar haka farko wajibcin karatun tahiya a cikin kowane zama sai mutum ya karanta a cikin kowace raka'a biyu sai mutum ya tahiya na biyu shar'antuwar addu'a ya halatta mutum ya addu'a dan annabi ya ce wali takhayyara ahadukum min ad-du'a ajabahu ilayhi falyad'u Allah azza wa jalla bihi na uku yana nuna karatun tahiya kuma ana yin sa ne a surance ba a yin sa a bayyane na hudu kuma idan mutum ya bar tahiya bai yi ta ba fa menene zai yasjudu lis-sahwi sai ya sujudu sahwi to sujudu sahwi kuma malamai sun yi sabani dangane da sujudu sahwi wace iri ake yi akwai waɗanda suka ce duk lokacin da kai kowace irin rabarkalwa a duniya ba adi kawai za ka yi ba wani kabli akwai waɗanda kuma suka ce duk lokacin da kai kowace irin rafkanuwa kabli kawai za ka yi babu babu wani ba'adi imam malik ibn anas kuma shi yayi tafsir yace idan rafkanuwar ka kare ne kai a cikin sallah to za ka yi ba'adi idan rafkanuwar ka kuma rage ne kai a cikin sallah to za ka yi kabli wannan tafsilin sa kenan shi imamu malik ibn anas an fahimta ko sannan kuma suka sake yin sabani kan cewa sujudu sahawi shin akwai bukatan sai mutum yayi idan mutum yayi sajidin guda biyu ya zauna sai yayi tahiya kafin ya sallama ko ba zai tahiya ba waɗansu suka ce zai tahiya waɗansu suka ce ba zai ba dalilai masu ƙarfi suna nuna annabi baya yin tahiya a sujudu sahawi an fahimta ko annabi baya yin tahiya da zaran kawai ya dago kawai sai ya ce assalamu alaikum sawa'un yayi kabli ne yayi ba'di ne ba a ruwaito ba cewa yana ya karanta tahiya malaman da suka ce a karanta tahiya cewa suka ya gudana a cikin tsarin sallah ma min taslimatin illa wa qablaha at-tashahhud babu wata sallama face sai tahiya ta riga yi ta kace to wannan kenan a cikin sallah kuka ce sujudu sahu kuma wani abu ne daban mai zaman kansa an kawo shi dan gyaran sallah sai a yi shi yadda annabi ya kara kara kara rage yanzu can kiyasi kuka yi aikin annabi kuma gashi bai yi ba an fahimta ku to tunda ba babu sahabi muke ba shi yasa ban yalwanta magana akai ba sannan kuma sun yi sabani kan mutumin da ya kokonto a cikin sallah shin kabli zai ko ba dai zai yi a gaskiya dalilai sun nuna cewa shi kokonto din iri biyu ne idan mutum ya kokonto ya kama shi cikin sallah cewa raka uku ne ko hudu na yi kuma ya kasance wannan kokonton bai rabu da shi ba yaƙini bai zo masa ba to abin da zai gini sai ya gini kan yaƙini shine ya ɗauka cewa raka a uku ce sai ya karo ta hudu sai kuma mai sai ya sujudun ba'adi amma annabi ya nuna idan mutum ya yi kokonto a cikin sallah ka tashi a wannan raka'ar kana tunanin ta uku ce ko ta hudu ta uku ko ta hudu ka dai ci gaba da karatun fatiha bayan rabin minti da fara karatunka kuma sai yaƙini ya zo maka cewa kai ai tabbas wannan ta hudu ce dan ai na tuno cewa kaza da kaza yanzu wannan ta hudu ce to duk da haka kuma sai kai sujudun kabli kuma kamar yadda ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko siyahu tashahhudi matashiyar magana ta gaba wata siga daban-daban na tahiya as-siyaq jam'i ne na sigha wato lafuzzan da annabi ya koyar a tahiya dan ita at-tahiyatu ibada ce mai zaman kanta ba ka zaɓar lafuzin daga kanka sai lafuzin da suka tabbata daga bakin da bashi ƙarya shine bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa allamahum sallallahu alaihi wa sallam anwa'an min sighi tashakkur annabi ya koyar da sahabbai nau'ika daban-daban na siga daban-daban kuma ta tahiyya awwalan na farko tashahhudu min mas'ud radiyallahu anhu qala tahiyan da aka ruwaito daga wajen abdullahi dan mas'ud qala yace علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد النبي يقول يدني كراتون تهيا وكفي بين كفيه tafin hannuna na tsakanin tafukan hannun annabi ma'ana ya kama hannuna ya sa tsakanin tafukan hannunsa ya rike ni haka ya koyar da ni karatun tahiyya dan jan hankali na annabi sallallahu alaihi wasallam kama yu'allimuni surata min alquran ya karantar da ni tamfar yadda yake karantar da ni sura ta alqur'ani ga abin da yace at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك wannan baya cikin tahiyya din da yace fa innahu idza qala zalika idan bawa ya riga ya faɗi waɗancan lafuzza assalamu alaina wa ala ibadil salihin asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi ya shafi kowane bawa na gari a sama ko a ƙasa cikin mala'iku ko cikin aljanu ko mutane daga assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin me zai biyo baya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wannan shine karatun tahiyya in ji abdullahi dan mas'ud yace annabi ya koyar da ni lafazan gasu kamar haka at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh kun ji lafazin ko saboda wannan abin da ke tsakanin kausain abin da ke tsakanin bracket guda biyu karin bayani ne Abdullahi dan Mas'ud yace wa huwa baina zaharanina haka muke faɗa lokacin annabi na tsakanin mu wato kafin Allah ya karɓi rayuwarsa falamma qubit yayin da Allah ya karɓi rayuwar annabi kuma qulna sai muka rinka cewa assalamu ala nabiyyi a madadin assalamu alayka ayyuhan dukkan lafazan tahiyya saboda me littifaqi shaykhaini alaihi saboda imam bukhari da imam muslim duk sun rawaito wannan lafazin duk a cikin lafazin tahiya ba wanda yake mafi inganci ta fuskar riwaya sama da wannan al-imam al-bukhari al-imam muslim ibn abi shayba as-siraj wa abu ya'la fi musnadihi duk sun rawaito wannan qultu malam yace wa qawl ibn mas'ud الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي abin da yake nufi sahabbai a dacen sun kasance suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sal'a fi tashahhudi a lokacin karatun tahiyya wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hayyun alhalin lokacin annabi na dare falamma mat yayin da Allah ya karbi rayuwar annabi adalu an zalika sai suka kaucewa wannan lafazi na assalamu alayka ayyuhan nabi wa qalu sai suka rinka cewa assalamu ala nabi malam yace wala budda an yakuna zalika bi tawqifin minhu sallallahu alaihi wasallam ba makawa abin da sahabbai suka yi zanto annabi ne ya nuna masa hakan ba wai sun yi da son zuciyarsu ba lokacin annabi na da rai a karatun tahiyya sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah bayan annabi ya bar duniya sai suka rinka cewa assalamu ala nabi dan maganar alayka da kaful khitab annabin bayan da haka sai kawai sai assalamu ala nabi su kawo ismun zahir wa rahmatullahi wa barakatuh an gane ku wa yu'ayyiduhu abinda ke karfafa wannan abu da muka ce anna aisha ta radiyallahu anha kazalika kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi salati haka aisha ta kasance tana karantar da mutane tahiyya a cikin sallah sai ta ce assalamu ala nabi ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi wato bayan annabin ya bar duniya kenan rawahu siraj fi musnadihi as-siraj ya rawaito wannan a cikin musnad dinsa an gane ko wal mukhlis fil fawaid bi sanadaini sahihain an hada sanadi ingantattu guda biyu daga aisha kaga wannan hadisi gashi cikin bukhari gashi cikin muslim cewa lokacin annabi na da rai sahabbai suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi bayan annabi ya bar duniya suna cewa assalamu ala nabi wa rahmatullahi amma idan ka ce mutane haka sai su dauka cewa kamar wani bakon abu ne kuma kar ku dauka Sheikh Nasiruddin Albani shi ya fara fahimtar wannan daga wancan hadisi a'a gashi dai abinda Abdullah dan Mas'ud ya bada shi da cewa su sahabbai haka suke kuma Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da su suna karantar da mutane ta hiya ita ma sai ta ce ku ce assalamu ala nabi ba ta cewa assalamu alayka ayyuhan nabi qala al-hafiz rahimahullahu ta'ala ibn hadar al-asqalani ya faɗa yace hadhihi ziyadatu zahiruha annahum kanu yaquluna assalamu alayka ayyuhan nabi bi kafil khitab fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ziyada ta hadisi wanda Abdullahi dan Mas'ud yace lokacin annabi na da rai muna cewa assalamu alayka bayan Allah ya karbi rayuwarsa ko na cewa assalamu ala nabi mala yace maganar su cewa assalamu alayka bi kafil khitabi da kaf na wanda ake magana da shi wannan sun yi hakan ne fi hayatin nabi lokacin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam falamma mata annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi ya rasu kuma tarakul khitaba tarakul khitaba sai suka daina yin amfani da kaf ta al khitab wa zakaruhu bi lafzil ghaiba sai suka ambaci annabi da lafazin wanda baya nan fafaru ya kuluna sai suka kasance suna cewa assalamu ala nabiyyi wannan hafiz ibn hajar al-asqalani kenan kaga albani yana wanda yana da wanda suka riga shi wa qala fi mawdi'in akhar a wani wurin daban ga abin da yace qala subki tajuddin subki ya faɗa fi sharh al-minhaj a cikin littafin sharh al-minhaj ba'da an zakara hadhihi riwayata inda abi awana wahda bayan ya ambaci wannan riwaya shi ya dangana ta zuwa ga abu awana kadai sai ya ce me إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب yace matukar wannan hadisi in dai ya inganta haka sahabbai suka yi to wannan na nuna yin amfani da kafin khitab assalamu alaika ba'da nabi bayan ko annabi ya riga bar duniya gairu wajib wannan ba wajibi bane ba sai a dana amfani da shi yace matukar wata riwaya ta inganta daga wajen sahabbai me yasa yake kokontar riwayar ta shi ya danganta hadisin ne zuwa ga Abu Awana wanda ta iya ya inganta bai inganta ba amma gashi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim ina maganan ko ko ko ya inganta ko bai inganta ba magana ta kare kuma fa yuqalu subki yace sai a ce assalamu ala nabi haka yake kamata a ce in dai wuce riwaya ta inganta kaga albani ya sake kawo wani malami qultu albani yace qad sahha bila rai ai ko shakka babu hadisi ya riga inganta ya subki يعني لثبوت ذلك في سيل البخاري يتي دوما ابي ya riga tabbata cikin bukhari wa qad wajadtu lahu mutabi'an qawiyan albani yace ina da wani hadisin da yake yawa wannan mutaba'a hadisi mai mutaba'a shine ya kawo wani abin da yake fa'idantar da wannan hadisin ta wani sahabin daban ba sahabin wancan hadisin ba ta wani marwayacin daban ba marwayacin wancan hadisin ba an gane ko yace ya riga ya tabbata qala abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani ya fada a cikin musannaf dinsa akhbarani ibn jurayj qala akhbarani ata anna as-sahabata kanu yaquluna wan nabiy sallallahu alayhi wa sallam hayy السلام عليك أيها النبي فلما مات قالوا السلام على النبي gashi nan riwaya cikin abin nan littafin Abdurrazzaq na al-Musannaf magana an ruwaito ta ne daga Atta Atta shine Ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin ɗaliban Abdullah dan Abbas yana cikin manyan tabi'a a garin Makka shi Atta Ibn Abi Rabah yake cewa me anna sahabata kanu yaquluna wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayy sahabbai sun kasance suna faɗa alhalin annabi na da rai assalamu alayka ayyuhan nabi falamma mat yayin da annabi ya bar duniya qalu assalamu ala nabi sai suka rinka cewa assalamu ala nabi albani ce wa hadha isnadun sahihun wannan sanadi ne sahihi babu wanta cewa akan sa kaga sai ƙara malaman ake abdullahi dan mas'ud aisha cikin sahabbai abdullahi dan mas'ud ba ya faɗa bane a matsayin ra'ayinsa ya faɗa ne a matsayin yana wakiltar sauran sahabbai dan yace kulna dukan mu sai muka rika cewa kaga ya wakilci sauran ne ba kuma a samu wanda ya masa musu bai ce ba haka bane ba Aisha ta zo karantarwa ta ce kawai ka ce assalamu ala nabi lokacin nan annabin baya da rai sai ta faɗa haka to ga Hafiz ibn Hajar ga Tajuddin Subki kafin su gaba ɗaya can ga Atha bin Abi Rabah cikin manyan tabi'ai malamai a zamanna daban-daban duk sun tafi kan wannan matafiya yace wa amma ma rawa sa'id ibn mansur min tariq abi abidata ko abi ubaidata bin abdullah ibn mas'ud an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam allamahu mutashahhida fa zakara amma riwayan sa'id ibn mansur kuwa wanda ya ruwaito daga abi ubaidata ibn abdullah ibn mas'ud wanda ya karbo daga babansa abdullah dan mas'ud cewa annabi ya karantar da su tahiya fa zakara sai ya ambaci hadisin qala yace fa qala ibn abbas sai abdullahi da abu da ce inna ma kunna na kulu assalamu alaika ayyuhan nabi abinda muka kasance muna faɗa assalamu alaika ayyuhan nabi iz kana hayyan yayin da annabi zuntu yana dare fa qala ibn mas'ud fa qala ibn mas'ud hakaza allamana wa hakaza nu'allimu fa zahiru fa zahirun anna ibn abbas qala hu hasan wato shi abdullahi dan abbas yace tun annabi na dare mun kasance muna cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyyu an gane ku wato kamar shi yana inkari ga cewa dan mai bayan ya mutu za mu canja mu ce assalamu ala nabi fa qala ibn mas'ud sai abdullahi dan mas'ud yace haka za allamana wa haka za nu'allimu haka yi karantar da mu haka za mu karantar an gane ku fa zahiru anna hadha qala ibn qala ibn abbas ba hasan yace zahirin abin da zamu fahimta anan ibn abbas da ya faɗi maganar da a iya fahimtar kamar ya yi inkarin wancan matafiya ta Abdullahi da Mas'ud ya faɗi wannan ne a matsayin mai ijtihadinsa mai nazarinsa mai bincikensa shi da kansa wa annabi da Mas'ud lam yarji ilahi Abdullahi da Mas'ud kuma bai koma ya koyi bayan Ibn Abbas ba sai ce kai ga yadda annabi ya koyar da mu haka za mu yi ba za mu abin nan ba lakin riwayat abi ma'mar asah sai dai riwayan Abu Ma'mar ta fi wannan inganci yani riwayat al-Bukhari na nufin riwayan cikin Bukhari لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه دما أبا عبيدة كو أبا أبيدة لم يسمع من أبيه لم يسمع من أبيه بيجي ما قنا دقبا بير وايا دقوا جنبا بان سبا والإسناد إليه مع ذلك ضعيف sanadin zuwa gare shi kuma da'ifi ne ma'ana ko da kaga wancan magana ta Abdullah dan Mas'ud sanadin da'ifi ne wa qad naqala kalam al-hafiz hadha jama'atu min al-ulama al-muhaqqiqin maganar hafiz ibn hajar duk wannan ibn ibn hajar ya kawo dinnan yace maganar hafiz ibn hajar din nan da yawa daga cikin malamai al-muhaqqiquna sun ciro ta amsal al-qustulani kamar al-imam al-qustulani wa zarqani wal laknawi wa ghayruhum fartaduhu duk suka yadda da wannan batu nashi wa lam yata'aqqabuhu bi shay ba su nemi cin gyaran sa ba da wani abu wa dal bahsi ma zalika tatimmatun zakartuha fil asli yace wannan bahasin kuma yana da wani ciko da mun ambace shi a asalin littafi ana dai wannan shine abin da malam Yusuf gutsuro mana ta wannan bazu mu koma kan lafazin attahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi yayin da kace attahiyatu lillahi ma'anarsa dukkan lafuzza da suke nuna dawwamar ubangi dukkan lafuzza da suke nuna dawwama suke nuna mulki lillahi sun tabbata ga Allah ne ba sa tabbata ga wani sai shi duk wani lafazi da yake nuna dawwama yake nuna rashin farko yake nuna rashin karshe wa yake cancanta a bashi Allah kaɗai shine ma'anan at-tahiyatu lillahi was-salawatu haka dukkan waɗansu addu'o'i as-salawat anan jam'i na as-sala as-sala anan gurin a ma'ananta na addu'a dukkan wani lafazi na addu'a ma'ana du'a wa ibada kenan ko wanda ake yi don girmama shi kamar subhanallah kamar tasbihi kamar hamdala kamar haukala da sauransu duk wannan shi ma lillahi tabbatacce ne ga Allah wat-tayyibat haka dukan waɗansu dadadan kalmomi shine abinda at-tayyibat waɗansu malamai suka ce shi at-tayyib ma tsala min al-kalami wa hasuna zancen da yayi tsawo kuma ya zanto mai kyau to shine at-tayyib wa hasuna an yusna bihi ala Allah ta'ala wanda ya dace a yabi Allah da shi kadai duna ma la yaliku bi sifatihi banda lafazin da bai dace da siffofin ubangiji ba min ma kana muluku yuhayyawna bihi daga cikin lafazin da ake gaida sarakunan duniya da shi wannan bai dace da ubangiji ba a zabar mu Allah lafazin da suka dace da shi sarakunan duniya ana gaida su ne da lafazin da suka dace da su da suke nuna gajiyawar su a ce ya mai dubun dawaki gwargwadon yawan dawakin gwargwadon ajizancin su kenan amma Allah sai ya ce ya makadaici shi kadai lillahi alwahidul qahhar alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga kadaitacce kenan wanda ya dace da shi da an zuga shi da mai dubun dawaki ajizanci aka tara masa in an ce dubu biyu kuma ajizanci ya kara ninkuwa kenan in suka kai dubu uku suna yawa ajizanci na kara tabbata dan wato dawakin su za su nuna shi in babu su babu shi saboda haka lafazin da ake ga yadda mutane da su ba sa dacewa da ubangiji dan shi Allah ko da wani lokaci yana daukan sifa ne mafi girma lillazina la yu'minuna bil akhirati masalu saw walillahi al masalul a'la wa huwa al azizul hakim Allah shi yake da al masalul a'la bi ma'ana al wasful a'la sifa mafi zama kololuwa ta dace da ubangiji wanda ke nuna bunƙasa da kadaitaka da kamala wanda bata kunshi ta waya ba min jami'il wujuh ta kowace irin fuska ina fatan kun fahimta assalamu alayka lafazin assalam ma'anarsa at-ta'wizu billahi wa tahsinu bihi fa inna salama ismun lahu subhanahu taqdiruhu Allahu alayka hafizun wa kafir idan an ce assalamu alayka ayyuhan nabi ma'anarsa aminci ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi to abinda wannan ke nufi at-ta'wizu billahi neman mafaka zuwa wurin Allah kana nemawa annabi mafaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kana nemawa annabi kariya shine wa tahsinu bihi neman tsari wurin Allah ta'ala fa inna salam lahu subhana domin lafazin assalam suna ne na Allah هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام السلام سنان الله تقديره قدر yadda ake kaddara ma'anan wannan kalma in ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko assalamu ala nabi kana nufin Allahu alaika hafizun wa kafil Allah shine mai kariya gare ka Allah shine mai jibintar lamarinka wato kana roƙawa annabi Allah ya ƙara bashi kariya bisa kariyar da ya bashi da kana ƙara neman masa ƙarin matsayi a wajen Allah subhanahu wataala to shine waɗansu malamai suke cewa to me zaka ƙarawa annabi kai kuwa domin kafin ka faɗa dama yana da matsayi fadin ka zai ƙara wani abu to idan ba zai kara kowa mai hikimar cewa ka ce shi ne suka ce daga cikin hikimomin da ke cikin cewa ka ce kai faɗar kaɗin sai a baka lada dan kar kai hasarar lada amma gobe ka faɗa ba annabi matsayin sanada a wajen Allah gaba kai saka rage masa ba sallallahu alaihi wasallam amma kai ka kara samun lada kai ake wa gata ka ji a jikinka kai ake wa gata ka yi amfani da wannan lafazin dan ka samu lada wurin Allah amma baka da annabi da koyo ba dangane da matsayin da yake da shi wajen Allah sallallahu alaihi wasallam gane ku wa rahmatullahi wa barakatuhu wato amincin Allah ya tabbata gare ka ma'ana tsari da kiyayewarsa duk ya tabbata gare ka wa rahmatullah da kuma rahama din tashi shi ubangiji wa barakatuhu da albarkatunsa idan an ce albarka shine yawan alkhairi na ubangiji duk ya tabbata gare ka yani huwa ismun likulli khairin fa'idun minhu ta'ala ala dawami idan an ce albarka suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi wanda mabubbugarsa Allah ta'ala suna ne da ya kunshi dukkan wani alkhairi wanda mabubbugarsa Allah ta'ala ala dawami madimancin alkhairi wanda baya yankewa to to kaga lafazan da mutum ke yin amfani da su yayin da ya zo karatu tahiyya kaga sun kunshi girmama Allah sun kunshi kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku na biyu daga cikin lafazan tahiyya mun ji wancan tahiyya lafazi na farko mu kara karanta shi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga a wannan riwayan babu babu wahdahu la sharika lahu to sai a wata riwayan daban kenan in zaka yi wannan babu wannan wahdahu la sharika lahu na biyu tashahhud ibn abbas تهير عبد الله بن عباس قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده واشهد ان محمدا رسول الله وفي روايه عبده ورسوله wannan shine lafazin tahiyar abdullahi dan abbas wanda ya rawaito wannan hadisi shine al-imamu muslim da kuma abu awana wa shafi'i da imamu shafi'i an gane ko can daga kasar imamu nawawi yace kala nawawi taqdiruhu wal barakat was salawat wat tayyibat yadda ake kaddar albarakatu wa salawatu wa tayyibat kuma fi hadisi ibn mas'ud wa ghairihi lakin huzifat alwaw ikhtisara ana nufin at-tahiyyatu lillahi wal barakatu lillahi as-salawatu lillahi at-tayyibatu lillah wato wato akwai wawun wawun a tsakani at-tahiyyatu wal barakatu was salawatu wat tayyibat amma sai aka shafe wawun din nan ikhtisaran dan takaita magana wa huwa jaizun ma'rufun fil lughati imam an-nawawi yace wannan ko ya halatta sanannen abu ne a lugan larabci ومعنى الحديث معنى الحديث شيني إن التحيات وما بعدها للي التحيات كالمؤمن دي كينونا ملك الله دا دوما السا وما بعدها دا أبين دا أكا أنبتا أبانا البركات دا الصلوات دا الطيبات مستحقة لله تعالى أبا بن تبترواني أبا بين دسكي تنسنتا دا الله كدي ولا تسله حقيقتها لديري وأن اللفظة دوكا سباتها دا سوا دوني أدوني النسي الله تعالى dan duk wanda ba Allah ba gajiyayye ne Allah kadai shine wanda ke da kamala wanda ba gajiyayye ba ta'ala an fahimta ko tashahud bin Umar tahiya ta uku tahiyar da aka ruwaito daga Abdullah dan Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annahu qala fi tashahhud daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya faɗa cikin karatun tahiyya at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله قال ابن عمر زدت فيها وبركاته عبد الله بن عمر يتي أتكلم وانا قال كلمة وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر زدت فيها وحده لا شريك له أتكلم وانا اللفظ قال كلمة وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wato ga yadda lafazin yake duk bayan wannan ziyada at-tahiyyatu lillah was-salawat wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan riwaya kuma ta Abdullahi dan Umar ta Abdullahi dan Umar ta tahiyya abu dawud ne da imam daru kutuni suka ruwaito daru kutuni ya ce hadisi ne sahihi to wajen wannan cewa ya ce zittu fiha ma ya ce ya kara kalmar wa barakatuhu ko ya kara kalmar ma da wala shirika lahu ma da yace ha tani ziyada tani sabita tani fit tashahudi an annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ziyada guda biyu da abdullahi dan umar ke cewa na kara su yace malai yace sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallam yazid habun umara min indi nafsi abdullahi dan umar ba wai ya kara su bane daga karan kansa wa hashahu min zalika Allah tsare shi da yin haka innama akhadhaha an ghairihi min sahaba abin nufi shi a riwayar sa babu wannan a riwayar wadansu sahabbai akwai dan haka sai ya kara ta cikin wannan kin innama akhadhaha an ghairihi min sahabati allazina rawawha anhu sallallahu alaihi wa sallam ya karbi wannan ziyada ne daga wajen sahabban da suka ruwaito daga annabi fazadaha huwa ala tashahhudihi alladhi sami'ahu min annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan sai ya kara wannan ziyada kan abin da shi ya ji daga wurin annabi kaga kenan ba da istihadin sa bane ba domin ka'idan ibada ba a yin istihadi sai abin da nassi ya tabbatar kun gane wannan da kyau na hudu tashahhudu abi musa al-ash'ari tahiyan da aka ruwaito daga abdullah ibn qais shine abu musa al-ash'ari Allah shi kare da a gare shi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce wa idza kana inda alqaidati ba nan ne farkon hadisin ba hadisin ya koro ababan da mai sallah zai yi har aka zo inda malam ke son ya kafa hujja wa idza kana inda dan haka kaga ya dace dace dace wa na ya shafe waɗansu jumloli cikin hadisin kenan wa idza kana inda alqaidati idan ya zo wurin zama kuwa falyakun min awwali qawli ahadikum ya zanto yana daga cikin farkon abin da ɗayan ku zai faɗa at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله kun ji wannan lafazin da ko التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wannan shine karshen riwayarsa abin da ya biyo baya ba cikin lafazin tahiyya bane ba sab'u kalimatin hunna tahiyyatu salati yace kalmomi guda bakwai sune tahiyya a cikin sallah wato yana nufin kalmomin da ya kirgo mana dinnan kalmomi anan yana nufin jumloli kenan an gane ko wannan riwaya imam muslim da abu awana da abu dawud da ibn majah suka rawaito to me yake nufi da cewa jumloli ne guda bakwai mu kirga mu gani ya za mu su zama bakwai التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا كرجل زي زمان guda bakwai ne to ya zami ina ne karshen ta farko wato at-tahiyyatu at-tayyibatu salawatu lillah ta farko kenan assalamu alayka ayyuhan nabi biyu kenan wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله haka ne ba sun zama shi bai dace wannan kirgin assalamu alayka assalamu alaina sai zan to jumla ce mai zaman kanta wa ala ibadillahi salihin ma'ana assalamu ala ibadillahi salihin kenan sai zaman to sune bakwai kenan تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبيار daga cikin lafuzan tahiya tahiyar da aka ruwaito daga Abdullah daga wato Umar ibn al-Khattab كان رضي الله عنه يعلم الناس التشهد وهو على المنبر kaga malaman sunna kenan ya kasance yana karantar da mutane tahiya akan minbari ya hau ita jama'a ga tahiya ya karanto aji saboda kowa ya iya kowa sai ya koyi sunnar annabi ya kulu yace فقولوا كتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلك زوا قرشي مثل التشهد ابن مسعود آتو زوا زوا قرشي كتن كتن تهيات مسعود wato kenan idan ya ce attahiyyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wato ba kalmar la sharika lahu a cikin tahiyyar abdullahi dan mas'ud kun gane ko yace ilak zuwa karshe mislu tashahhudu mislu tashahhud ibn mas'ud kwatan kwatan tahir abdullah da mas'ud wa ya rawaito wannan kuma malik wal baihaqi bi sanadin sahih al imam malik ibn anas da imam al baihaqi bi sanadin sahih wal hadith wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al marfu anan zamu lura umar dan khattab ya ce ku ce bai ce mana annabi ya ce mu ce ba kaga zama hadisi mawquf kenan eh duk ɗaya ne ai idan mun ce malik gulbe haƙi ko mun ce rawahu malik gulbe haƙi duk ɗaya ne ai ban ji ba to anan dai kan babu as-salawat at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu lillah assalamu alaikum sai ku wannan kun ga dai na dai original ne na ku duk photostat saboda haka ni yanzu zan amintu da nawa har sai in mun koma cikin malik cikin cikin muwatta na imamu malik da da kuma riwayar baihaqi kafin sati mai zuwa duk ku koma cikin sunan baihaqi da littafin muwatta na imamu malik ku gani akwai kalmar wannan idan babu ita to kun ga naku ne kenan aka samu kuskuren da ba idan kuma wato idan babu ita nawa ne daidai kenan naku ne aka samu kuskuren da ba idan kuma akwai ta wato nawa ne aka samu kuskuren da ba ake yan sai mu koma zuwa ga asali kun gane ko daga nan zuwa sati mai zuwa suwa za su suwa za su binciko al-mutta ne imam malik ba ruwa halala sunan al-baihaqi bala ya sunan ka to eh wa sulaiman da mustafa da wazuma da malam awwal da alhaji yusuf duk za ku binciko insha Allah ta'ala an fahimci wannan da kyau mala yace wal hadisu wa in kana mawqufan fa huwa fi hukm al marfu hadisin duk da mawquf ne Umar yace ku ce kaza to amma ana daukar shi daidai da annabi yace لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي ولو كان رأيا dan sanin na abu ne ba a irin wannan abu ba a faɗin shi da ra'ayi dole ya zanto ya ji shi daga bakin annabi walau kana ra'ayan lam yakun hadha alqawl min adh-dhikri aw la min ghayrihi min sa'ir adh-dhikri kama qala ibn abd al-barr tanbihun laysa fi kulli siyaq al-mutaqaddimati ziyadatu wa maghfiratu a cikin dukkan sigogi na tahiyya din nan ko da ba mu je karshe ba tukuna na shida tashahhudu aisha tahiyar da aka rawaito daga aisha Allah shi kare da a gare ta قال القاسم ابن محمد ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shine alqasim ibn muhammad in ban manta ba yana cikin fuqaha usaba'a yace kanat aisha tu'allimuna at-tashahhuda wa tushiru bi yadiha taqul aisha ta kasance tana karantar da mu tahiya ya kuke ta surutu babu anaku kun gani tabbas ya zama naku photostat a'a wanda suka ce babu ai babu din kenan ko dan kuna da shi sai ku shiru su na su babu tashahhudu aisha sai ku rinka rubuta wanda yake da sauran rubutu na shida tashahhudu aisha ta قال القاسم ابن محمد القاسم ابن محمد ɗaya daga cikin fuqaha saba a lokacin tabi'i yace kanat aisha tuallimuna at-tashahhuda kanat aisha tuallimuna at-tashahhuda Aisha radiyallahu anha ta kasance tana karantar da mu at-tahiyyatu wa tushiru bi yadiha tana mai ishara da hannunta ta kulu tana cewa ga abin da zaku ce at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah assalamu ala nabi sai ta ce assalamu ala nabi kaga mahallu shahid ko bata ce ba assalamu alayka dan tana koyar da tabi'ai lokacin ba annabi ta ce ku ce at-tahiyyatu at-tayyibatu الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي إلى زوا قرشي تشهد ابن مسعود زوا قرشن تشهد عبد الله بن مسعود وأنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن الرواية كما ابن أبي شيبة يرويته والسراج والمخلص كما تقدم والبيهقي والسياق له المخلص دان دا باي mun ce mukhlis al-mukhallaf kenan dan na yi wasali a haka malam yayi tambihi ko tambihun shi ma akwai anaku laysa fi kulli sighil mutaqaddimati ziyadatu wa maghfiratu a cikin dukkan sigogin tahiyya da suka tabbata daga annabi babu ƙarin kalmar wa maghfiratu fala yutaddu biha dan haka ba a kirga ta cikin tahiyya wadansu suna tsarawa assalamu alayka wa assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu sai wa maghfiratu malai ce duk cikin sigar da annabi ya koyar babu kalmar wa maghfiratu da haka fala yutaddu biha ba a kirga ta a cikin tahiyya ولذلك أنكرها بعض السلف da haka da yawa daga cikin malaman salaf suka yi inkarin wannan farawat tabarani bi sanadin sahihin an talha ta bin musarrif qal zada rabi ibn khaysam fi tashahhud wa barakatuhu wa maghfiratuhu yace rabi ibn khaysam yayi kari cikin tahiyya ita ce kalman wa barakatuhu a kalman wato wa maghfiratuhu bayan wa barakatuhu fa qala alqamatu naqifu haythu ullimna sai alqama yace da shi kai mu za mu tsaya a daidai inda aka koya mana assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ba za mu karo na magafiratuhu ba wa alqamatu talaqa hadha al-ittiba' min ustazihi abdullah bin mas'ud albani yace kaga alqama kuwa ya koyi wannan biyayya ga sunna daga malamin sa shine abdullah dan mas'ud faqad rawa annahu faqad ruya annahu kana yu'allimu rajulan at-tashahhud an ruwaito cewa abdullah dan mas'ud ya kasance yana karantar da wani mutum tahiya falamma wasala ila qawlihi ashhadu an la ilaha illa allah yayin da ya zo karshen kalmar ashhadu an la ilaha illallah qala ar-rajulu sai shi dalibin da ake koyawa yayi azarbabi yace wa hadahu la sharika lahu fa qala abdullah sai abdullah dan mas'ud yace huwa kazalika eh Allah kan shi kadai ke bada abokin tarayya lakin nan tahi ila ma ullinna sai dai ba za mu karasa wannan ba za mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da abdullah da umar wani mutum ya wani wani bawan Allah ya atishawa da ya atishawa sai ce alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sai ce gaskiya ne alhamdulillah kuma gaskiya ne assalamu ala rasulillah yake cewa amma abin da muka ji da bakin bakin annabi alhamdulillah shire wannan wassalamu ala rasulillah din ba nan ne muhallin da ba a ga mabiya sunna ba kari kar ka sai ai kalma ce kikkiawa yanzu baka san annabi kar ai masa sallama ka san yanzu ne haka dan bid'a zai ce da kai wassalamu ala annabi ai sallama ne ga annabi wato kaji maki annabi ka ki ai masa amma kaga Abdullahi dan dan Umar yace kaga annabi ya kodde ko da mu alhamdulillah ala kulli hal ba wani karman wassalamu ala rasulullah nan ba mahallin ta bane baya cikin abin da ya koyar da mu anan wannan bai hana kalmar annabi ya cancance ta ba amma a waɗansu mahallan da ya koyar cewa mu ce a can za mu ce kar mu ɗauko ta inda bai ce ba mu ce yadda sunna take kenan ba son ba son zuciya ce wannan magana ta Abdullah dan Mas'ud akhrajahu at-Tabarani fil Awsat bi sanadin sahihin in kana al-Musayyib al-Kahili sami'a min ibn Mas'ud yace sanadi ne sahihi idan dai al-Musayyib al-Kahili ya ji daga Abdullah dan Mas'ud kansa to sai abu na gaba as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mawdi'uha wa siyaguha salati ga annabi da inda ake yin salatin da kuma sigogin salatin ababe guda nawa kenan guda uku wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghairi annabi ya kasance yana yawa kansa salati a cikin tahiyya ta farko da ma wadda ba ta farko ba ma'ana ta farko da ta biyu duk annabi yana yawa kansa salati wannan riwaya Abu Awana ya rawaito fi sahihi wa Nasa'i da Imam an-Nasa'i wa sanna zalika li ummati haythu amarahum bis salati alaihi ba'da as-salami alaihi annabi ya sunnatawa al'umma yin hakan yin salati gare shi cikin tahiya ta farko da tahiya ta biyu haisu amarahum bis salati alaihi ba'da salami alaihi annabi ya ce mu yi masa salati bayan mun yi masa sallama dan a cikin tahiya muna ce assalamu ala nabiyyi to kuma sai mu zo mu yi mai daga baya sai mu zo mu yi salati dan shine ciko tunda Allah ya hada su a aya bai kamata mu raba su ba inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima duk wanda ya karanta tahiya ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi ya ansa umarnin wa sallimu taslima amma in bai salati ga annabi bai ansa umarnin sallu alaihi ba kuma kun ga wannan ma dalili ne kan cewa kowace tahiya da ta farko da ta biyu sai ka karanta me salati ga annabi kun fahimta da kyau dan anan ne zaka hada ayoyin abinda aya ta nuna gaba daya sallu alaihi wa sallimu taslima karka ce to ai an fara ambatan sallu sannan aka ce wa sallimu sai ka ce adafin da aka yi da wawun ne dan an yi adafi da wawun baya nuna cewa wannan ne na farko wannan ne na ƙarshe sai mu ga wanne annabi ya fara yi Allah da ya nuna mai abu guda biyu wanne za mu fara gabatarwa mu gabatar da wanda annabi ya gabatar Allah da ya kawo da wawan ba dan yana nufin cewa dole salati za a fara yi kafin sallama ba saboda al'atafu bil wawi la yaqtadi tartiba an fahimta ku وسن لأمته حيث أمرهم بالصلاة عليه بعد السلام عليه ما لا يتي فقد قالوا يا رسول الله لم بعد كسا صحابي سكتي يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد أي في التشهد من سيد أيكي مكة سلما سنة نفهم أتكين تهيا فكيف نصلي عليك تو يا زامي مكة صلاتي قال قولوا اللهم صل على محمد سيتي كتي اللهم صل على محمد زوا كرسي فلم يخص تشهدا دون تشهد النبي بيكيب أنت ونتهيا ببند ولي kun gane ku duk wace tahiyya za ka yi fa fihi dalilun ala mashru'iyyati salati alayhi fi tashahhud al-awwal aidan wannan dalili ne bisa ga shar'antuwar yin salati ga annabi a cikin tahiyyar farko kuma wa huwa mazhabul imam shafi'i kama nassa alayhi fi kitabihi al-um wannan shine mazhabin imam shafi'i kamar da ya furta haka da kansa a cikin littafin sa al-um wa huwa sahihu inda ashabihi shine mafi ingancin magana wurin mabiya mazhaban shafi'iyya kama sarraha bihi an-nawawi fil majmu' kamar yadda Imam an-Nawawi ya bayyana hakan cikin littafin al-Majmu' Sharh al-Muhazzab wastazharahu fi ar-Rawda ya kuma inganta shi ce shine magana mafi karfi a cikin littafin Rawda na shi wato Rawdatul Talibin kenan wa huwa ikhtiyar al-Wazir ibn Hubayrata ko al-Habira al-Hanbali fil ifsah shine abinda al-Wazir ibn Hubayra ko Habira ya ambata wato a cikin littafin sa al-ifsah wanda dan mazhabar Hanbaliya ne kama na kala ibn Rajab fi zail al-tabaqat kamar da ibn rajab ya ciro daga gare shi a cikin zailu tabaqat al-hanabila kenan wa qarrahu kuma ya tabbatar da shi wato kaga ba yan shafi'iyya kadai ba kenan waɗansu daga cikin hanabila sun tafi kan wannan wa qad ja'at ahadithu kaseeratun fi salati alaihi sallallahu alaihi wa sallam fi tashahhudi hadisai da yawa sun zo waɗanda suke nuna yawa annabi salati cikin tahiyya wa laysa fiha aidan at-takhsis al-musharu ilayhi a cikin hadisan ba abin da ya nuna keɓance ta hiyar ƙarshe cewa ita kada ake yin salati banda ta biyu bal hiya ammatun bari hadisan duk sun game kowace tahiya ta farko da ta biyu tashmalu kullu tashahhudin sun shafi kowace tahiya cikin sallan farilla ko nafila wa kad awrattuha fil asli ta'liqa na kawo waɗannan lafazza na salatai a cikin a cikin asalin littafi ta'liqan walam urid shay'an minha fil matni لأنها ليست على شرطنا yace da yawa daga cikin hadisan ya kawo su cikin taliki amma bai kawo su a cikin matanin littafin ba dan sun sabawa sharadinsa na cewa kowane hadisi sai ya ga ya inganta li'annaha laysat ala shartina wa in kana min haythu ma'ana yuqawwi ba'daha ba'da duk da cewa ta fuskar ma'ana sashin suna karfafa sashi amma kowanne in mun bihi shi kadai bai inganta ba dan haka na kyale su ba wai dan na jahilce su wa laysa lil mani'in al mukhalifina ayyu dalilin yasihu an yuhtajja bihi waɗanda suke cewa kar a yi wa annabi salati cikin tahiyar farko ba su da kowane irin dalili da ya kamata a kafa hujjar kama fassaltuhu fil asli kamar yadda na rarrabe cikin asalin magana kama annal qawlu bi karahati ziyadati fi salati alayhi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al awwal allahumma salli ala muhammad mimma la asl lahu fi sunnati wala burhana alayhi akwai kuma waɗanda suke maganan cewa makaruhi ne ziyada cikin salati ga annabi a tahiyan farko makaruhi ne a ƙara kalmar allahumma salli ala muhammad mimma la asal lahu fi sunna yace wannan inkari nasu ba su da wani asali da suka dogara da shi a sunna wala burhana alaihi ba dalili kansa bal nara anna man fa'ala zalika lam yunaffiz amra an-nabi sallallahu alaihi wa sallam al-mutaqaddim wato su suna ganin wanda ka ce Allahumma salli ala Muhammad shikenan kar ka ƙara wani abu akan Allahumma salli ala Muhammad ka riga ka ansa ka biya bukatar cewa kaiwa annabi salati albani ce ba su da wata madogara cewa anan ake tsayawa ba su da hujja kan wannan yace bari ma abinda muke gani shine duk wanda ya ce Allahumma salli ala Muhammad an gane ko bai kawo alu ba Allahumma salli ala Allahumma salli ala Muhammad kamar sallaita ala Ibrahim zuwa karshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali bai kawo ali Muhammad ba kawai yace ala Muhammad ya shiru bai ce ali Muhammad din nan ba yace lam yunaffiz amran nabi sallallahu alaihi wasallam bai bi umarnin annabi ba almutaqaddim wanda ya riga ya gabata dan annabi ya ce qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila zuwa karshe wal bahsi tatimmatun awradnaha fil asli wannan bahasi yana da sauran bayani kuma sai a wani wurin daban kuma kira abin da dai Sheikh Nasiruddin Albani yake so ce mana a wannan dunkulallen bayani anan shine wato ana yin salati ga annabi a cikin dukkan wani karatun tahiyya ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta karshe kowace sai ka salati ga annabi farko kenan in za ka yi wa annabi salati kuma cikin tahiyya dole ka shigar da lafazin al dinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad matukar kai wani salati da bai kunshi salati ga alin annabi ba da wata siga ta kace daban to kar ka dauka cewa ka bi umarnin annabi dan annabi da zai koyar da sigar cewa ya kulu Allahumma salli kaga sai kawo sigar a jere idan ka canja da wata siga taka yanzu kai wa annabi martani ke kun fahimci wannan da kyau wa allamahum anwa'an min siyaghi salati alayhi annabi ya koyar da sahabbai nau'ika ne masa salati nau'i na farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad وعلى آل وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد kun ga wannan shine lafazi na farko ke daga cikin lafazin da annabi ya koyar da sa wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance da kansa yana karanta wannan a cikin sallarsa riwayar wannan kuma ya tabbata ne a cikin musnad da imamu ahmad da imamu tahawi bi sanadin sahihin wa shaykhani bukhari da muslim sun rawaito sai dai su ba su kara kalman ahli baitihi ba an gane ko kawai sun kawo kalman ala azwajihi wa zurriyyatihi an fahimci nan da kyau ba da yasa lamba da kasa aula ma qila fi ma'ana salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallama qawlu abil ɗaya daga cikin manyan tabi'ai yace salatullahi ala nabiyihi salatin Allah ga annabinsa yana nufin sala'uhu alaihi wa ta'zimu yadda Allah ke yabon annabi yake girmama shi a fadarsa ta mala'iku wa salatul mala'ikati wa ghayruhum alai salatin da mala'iku ke wa annabi ko sauran mutane talabu zalika min Allah ta'ala nemawa annabi matsayi a wurin Allah ko nemawa annabi ya ƙara girmama annabawa Allah ya ƙara girmama annabi wal muradu talabu ziyadati la talabu asli salati abinda ake nufi neman dade da ba neman asali ba asalin ya riga ya tabbata ƙari kake nemawa annabi gane ko wannan yace zakarahu al-hafiz fil fatih wannan bayani ibn hadar ya ambace shi cikin fatahul bari walad al-qawl al-mashhura ya mayar da martani game da wata magana da ta shahara cewa anna salatar rabbir rahama wanda suke cewa salatin Allah ga annabi shine rahamar Allah ga annabi kenan wannan ba magana ce ingantatta ba wa fassala zalika ibn al-qayyim fi jala'il afham ibn al-qayyim yayi bayani fillah fillah cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam bima la mazida alayhi bayanin da baya bukatan ƙari faraji'uhu ko ma ka je ka duba shi ba sai kana da littafin ba ba ne yace ko ma ka je ka duba shi littafi ne mai kyau wanda ya kunshi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da wurarensa da hikimomin da ke ciki jala'ul afham fi salati ala khairil anam siga ta biyu daga cikin sigar salati ga annabi ko da yake ya fassara baraka ko wa barik ala muhammad me ma'anarsa albarka hiya nama wa ziyadatu ma'anarsa shine ƙari ko haɓakar abu wa tabrik addu'a bi zalika idan an ce at-tabrik kuma shine yiwa nema wa mutum ƙarin abu ko hauhawar abu fa hadha ad-du'a yatadammanu ita'ahu sallallahu alaihi wa sallam min al-khair ma atahu li ali ibrahim wannan kuwa ya kunshi wa annabi addu'a cewa Allah ya ƙara masa alkhairi irin dangin da aka bayar iyalan gidan annabi ibrahim wa idamatahu da kuma dawwamar da hakan ga annabi din wa subutahu lahu da tabbatar da shi gare shi wa mudha'afatahu lahu wa ziyadatahu da ninninkawa annabi da ƙara masa shi yayin da ka karanta wannan abin da kake nufi siga ta biyu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan riwaya imam al-bukhari da imam muslim da imam an-nasa'i duk sun rawaito ta an gane ko siga ta uku allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ali ibrahim kaga nan ba kalmar alakin innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidun majid wannan siga ta uku kenan siga ta hudu allahumma salli ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin nabiyil ummi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid wannan siga a siga ta biyu Ahmad da Nasa'i a siga ta uku da ta gabata din can Ahmad da Nasa'i suka ruwaito ta da sanadi sahihi wannan kuma da makaranta siga ta hudu din nan Imam Muslim da Abu Awana da Ibn Abi Shayba duk suka ruwaito ta siga ta biyar Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim a daidai nan ake tsaya wannan riwaya bukhari da imamun nasa'i da tahawi da imamu ahmad suka rawaito da sauransu siga ta shida allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyati kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid siga ta shida kenan ko riwayar imamu bukhari da muslim da imamun nasa'i siga ta bakwai ta karshe اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد wannan siga kuma imam nasa'i da imam tahawi suka ruwaito wa abu sa'id ibn al-arabi fil mujam bi sanadin sahihin wa zahab ibn al-qayyim li muhammad ibn ishaq fi siraj thumma sahahu qultu albani ce wa hadhihi sigatu al-jam'u bayna ibrahim wa ali ibrahim ma'an a cikin wannan siga an kunshi wa annabi an hada wato cewa Ibrahim da Ali Ibrahim tare da juna wa hadha ma ankar Ibn al-Qayyim wa shaykhuhu wannan yana daga cikin abinda Ibn al-Qayyim suka yi inkari suka ce idan an ce Ali Ibrahim ya wadatar amma a ce Ibrahim wa Ali Ibrahim kamar maimai ne domin idan an ce Ali Ibrahim shi annabi Ibrahim din ya shiga cikin sa tare da iyalin gidansa to kuma a ware a ce Ibrahim kuma kadai to dan me to da haka Ibn al-Qayyim yayi inkarin wannan riwaya wa shaykhuhu shi da malamin sa ibnu taymiya suka ce wannan riwaya bata tabbata ba kama sabaka bayanuku ma ar-raddi alaihima yace wannan bayanin sa ya riga gabata tare da raddi da nayi musu inji shaykh Nasiruddin Albani fala da'iya lil i'ada ba sai na maimaita maka ba shi ya ce riwayan ta tabbata dan me za ku yi inkarin ta wannan ke cewa menene hukuncin yin salati goma ga annabi galibi ba a cewa yi salati goma ga annabi sai in an zo wajen addu'a irin wadda mutane ke yi cikin taro addu'a'ul jama'i wanda addu'a'ul jama'i kuma addu'a a haɗe cikin taro ku karanta kaza ku kawo kaza shi wannan bid'a ne tsawon an yi shi a cikin sallah ko wajen sallah amma ya halatta mutum ɗaya na addu'a sauran na cewa amin idan mutum ya daga hannu yana addu'a yana yi wa kansa da jama'a sauran abin da za su ce amin amma ya ba su doka cewa ku karanto kaza ku karanto kaza so kaza ku karanto kaza so kaza wannan bai tabbata ba baya cikin aikin magabata to don saboda haka tambaya ma akan wannan kuma bata taso ba kenan wannan ke cewa wai dangane da kalmar assalamu ala nabi wa raham assalamu ala nabi da kuma kalmar assalamu alayka yuhan nabi kamar yadda Aisha ta koyar ba zai zama bid'a ba ku rinka zaben kalmomin da suka dace in za ku yi tambaya musamman in abu ya shafi waɗansu daga cikin magabata za a tunaninka a ce baka Aisha ta yi bid'a kuma ka yadda duk maganganun da muka yi baka fahimci komai ba ciki in ba haka ba abdullahi dan mas'ud ya faɗi magana yana mai wakilta sauran sahabbai kuma mu sai masa inkari ba yace lokacin da annabi na da rai sai mu ce mai assalamu alayka ya annabi bayan ya bar duniya sai mu ce mai assalamu ala nabi yana nufin sai mu ce bai ce ba sai in ce ballantane ka dauka ijtihadin sa babu yadda za a yi koyi faɗa haka da son zuciyarsa shi da sahabbai da haka suka yi aisha kuma tana cikin sahabbai ta ma'ana saboda haka lokacin da su zo karantar da tahiyya ta ce ka ce assalamu alal nabi ba ta ce ka ce assalamu alayka yanzu kai sai ka ce aisha ta yi bid'a abdullahi dan masaudi ya yi bid'a Allah shi kyauta wannan na magana kan motsa dan yatsa lokacin karatun tahiyya yana nufin da zaran ya gama tahiyya da salatin annabi ya dina motsa dan yatsa zaka ci gaba da motsa dan yatsa har ya zuwa karshen addu'a har ya zuwa karshen lokacin zaka ce assalamu alaikum sannan ka dina motsa shi wannan mun faɗi wannan lokacin da muka karanta wannan a darasin baya sai dai in ka manta wannan na cewa waɗansu limamai sun ce dole sai mutum ya karanta fatiha ko da yana bayan liman haka ne wannan matsalar mun sha yin magana a kanta malamai sun yi saɓani waɗansu suna ganin cewa dole ne waɗansu suna ganin ba dole ba ne ba mafi ingancin magana ba dole ba ne ga mabiyin liman ya ce sai ya karanta fatiha wannan yana cewa waɗansu karatuttuka waɗansu rubutun ba na iya gane su sosai saboda haka a rinka yin rubutu a ware sosai yadda mutum zai fahimta wannan yana nuna cewa shin ko ya halatta mutum ya bi jam'i yana daga cikin gida na faɗi wannan a baya ka nemi kasar wajen masu kasar ko na ce ya halatta ko na ce bai halatta ba abin da na faɗa a baya ko a nan masallacin ko a masallacin Beirut Road shine har yanzu nake kansa sai dai in kana da wani dalili kuma da kake ganin cewa abin da na faɗa ba daidai bane to kaga sai mu tattauna wannan ko amma abin can da ka taba ji na faɗa shine har yanzu ba wani sabo a kai wannan kuma ya rubuta wata takarda wadda ba zan iya gaskata ta ko in ce ba haka bane ba sai na duba ta wanda ya rubuto dogo takarda wannan kuma ya yi tambaya cewa tunda an ce ba za a ce wa rahmatullahi wa magfiratu wa barakatuhu wa magfiratuhu ba to a sallama ta yau da gobe za a kawo wannan ko sallama ta yau da gobe ya ibada ce sahabbai sun koya daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda ruwaya ta tabbatar shi zaka tabbatar abinda duk ruwaya ba ta tabbatar ba karka kara shi ka'idar kenan annabi ya koyar da sahabbai lafazin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a ko kace assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma ziyada wa magfiratuhu in ka ganta a cikin riwaya inganta ta to in ko ba ganta ba to ka dakata inda annabi ya koyar karka kara wata kalma akai ya tabbata cikin riwaya to karka yi har sai kaga ya tabbata tukuna ka ce salamun lahi alaikum in ya tabbata cikin ruwaya ka yi in bai tabbata ba kar ka yi eh to ai shine nace a bincika in ta inganta sai a yi ba na riga na bada mabudi ba kenan na yi dawar cewa bata inganta ba to kaga na tsayar ne kan cewa idan ta inganta mutum yi duk abin da za ka yi kai musulmi ka tabbatar ya inganta daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam نعم mai makaranta cikin littafi abinda makaranta a cikin littafi shi za ka yi yana tambaya idan mutum zai zo sujada da hannu zai fara zuwa ko da gwiwa na'am mai kace malam eh eh ya inganta yana cikin bukhari ka iya raka hudu ba za ka zauna ba sai a ta hudu sannan ka zauna kai tahiya ka yi sallama ka sake yin hudu ka zauna kai tahiya ka yi sallama sannan ka kawo uku hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha sun ga daidai wajen shi da suka tabbata ko na makamancin haka daga annabi annabi Sheikh Nasiruddin Albani ya zauna cikin littafin kiyamu Ramadan a kowace kai sallan muturin ka ta inganta na'am eh wa sallimu taslima ku yi masa sallama iyakacin yin sallama tasliman din na ai karfafa zance ne amma kalmar wa sallimu ta riga ta biya ku yi masa sallama ka gana magana ne da mu gaba daya shi yasa sai sahabbai suka tambaye shi ya zame maka salati aya ta ce ai maka salati dan sun san sallama suna yi sai ya koya musu salati da ya koya musu sai ce wassalamu kama alimtum sallama kuma kamar yadda kuka saba yi dama ba wani sabon lafazi akai ya koya musu abin da sauransu saboda haka abin da ake nufi da sallimu a nan gurin shine yin salati din ga annabi yin sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am eh wa alaikum salam ban gane ba to ai ban fahimci tambayar ta gaba za ka an sawa mutum da sidar jam'i ko shi kaɗai ne yadda shi ma da yanzu sallama ya ce assalamu alaikum kama yanka tashi amsa sai ka ce wa alaikum assalam da sidar jam'i na'am ban ji ba lokacin da yake faɗuwar juma'a eh ita karanto wannan aya ma a kan membarin juma'a cewa mutane cewa annabi salati yana daga cikin abin da malamai da dama suka faɗakar a kai yan daga cikin abin da malamai suka ja hankali a kai lazimtan karanta ta da lazimtan karanta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi cikin huduba dai yana cikin abin da malamai suka dan ce wani abu akai eh ma inganta ba na'am bismillah lokacin da kake karatun tafiya mun karanta ya tsinka tafin hannunka na hagu dama za ka tsora shi kan cinya ko kan gwiwar hannun hagu ya tsinna miƙe wannan kuma an faɗi yadda za ka yi su ka tankwale waɗannan guda uku ka tankwale guda biyun na haka wannan kuma ka yi halka da su wannan ka yi nuni da ita a haka suke wannan hannun na yadda yake wannan na yadda yake har yi zuwa lokacin da za ka je mai har zuwa lokacin da aka je sallama da ka je sallama kawai zaka wannan dama suna miƙe waɗannan kuma sai ka sake su kawai ka yi sallama da ka yi sallama kuma ka fita daga sallah shikenan magana a daga hannu haka a sauki baya cikin wannan a baya cikin sunna baya cikin sunna wannan alaikum salam addu'a ana yin ta ne da larabci saboda harshen larabci shine zababban harshe da Allah ya zabar wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk abin da zaka yi na ibada ana son ya gudana a larabci kai hatta magana ta yau da gobe akwai malaman da suke ganin in ka game da mai jin larabci makaruhi ne ku yi Hausa ibn taymiya ya kawo maganganun su cikin littafin iktida'us siratal mustaqim mukhalafata ashabul jahim dan saboda daidai lokacin da Allah ya saukar da harshen larabci duk wani yare na duniya a lokacin nan ba yaren musulunci ba ne sai larabci ne yaren musulunci wanda ya shiga musulunci yana so ya fahimce shi sai ya koyi larabci to kuma in ya koyi shi sai ya mayar da shi shine abin yin maganarsa dan shine harshen hukumar musulunci to sai suke ganin ka yi a magana da wani yare daban ma wannan yana daga cikin aibu har idan mutum ya yi wata magana sai su ce limaza ta galibu ala fulanin rafana dan mewa ne ajamanci yake rinjaye akan harshensa da an jima yayi magana da wani yare dan me bayan larabci malamai suka zafafa akan wannan kwarai da gaske to saboda haka ko addu'a an fi so ka yi ta da harshen larabci amma in baka iya larabci ba ba za a haramta maka rahamar ubangiji ba sai ka yi addu'ar kada yaran ka ta halatta ko a sallah a'a ya kake so mu ce faɗi da hausa in za ka yi addu'ar da hausa sai ka ce me ba ka da wata bukata wurin Allah faɗi mu ji faɗi mu ji kaɗan daga ciki eh to ka ce me in za ka roƙa da hausa ya halatta to ka ce akwai wata ba shi ke ba wai a tsammanin mu idan mutum ya ce ya Allah bani aljanna ya Allah bani lafiya ya Allah mata ta da take da juna biyu sauke ta lafiya ya Allah ka bani sa'a in ci jarabawa idan makaranta ne idan mutum ya faɗa nan wasu ɗauka cewa wai ya magana cikin sallah ba magana kai ba addu'a kai idan haka ne ya zaka da la tu'akhidna in nasina in zaka fasara da hausa sai ka ce me ya ubangiji karka kawo mu da abin da muka yi kuskure ko muka yi mantuwa wala ta hamila alaina asran kama karka dora mana abin da ba za mu iya ba kai irin wanda ka dora kan wanda suke kafin mu wa'fu anna kai mana afwa wa ghfir lana kai mana gafara warhamna ka ji kanmu duk wannan ba zuwa bace ba me bambanci nan gafara da lalata nan gafara da Hausa saboda haka idan baka jin larabci ya halatta kai roki Allah da yaranka Hausa ne fulatanci ne yarbanci ne cikin sallah ya halatta kai sallar ka ba ta lalace ba sallar ka ta idan ba surutu kai ba addu'a ce kai akwai mace tsakanin surutu da addu'a yawwa na'am ba hudu ba ce suke yi idan malami ya hau kan mimbari matukar ya hau mimbari ya bude da inna alhamdulillah ko da hausa ya magana sunanta hudu ba kana ɗauka lokacin da yake fassara da hausa to lokacin ba hudu ba ce yake ba don haka ya halatta ga mai saurare su yi surutun su hani da aka ce kar kai magana cikin hudu ba sana ganin sai in ana larabci ne wannan kuskuren fahimta ne sai dai akwai waɗansu limaman da suka saba su yadda suke yi za su je tun wajen sha biyu sai su zauna ko akan kujera ba sa hawa mimbari suna fassara abin da hudu ba ta kunsa wannan ba hudu ba ce ba lokacin suna fasa ba riga sun fara hudu ba kenan dan hudu ba ga abin da yake sananne a urfin shari'a baka fara ta sai in ka hau kan mimbari daga lokacin da liman ya hau kan mimbari dama zai warware ne fuskanci jama'a kuma yi musu sallama da sautin da kowa zai ji assalamu alaikum daga lokacin kuma sai a kira sallah da ya tashi duk abin da ya ci gaba da faɗa a lokacin sunansa hudu ba to kaga a yanayin fassara hudu ba ko liman bai je ya hau minbari ba kawai ya zauna kan kujera ya tashi abin nan sai bayan ya gama wannan sannan ya zo hau minbari ya ce assalamu alaikum kaga yanzu ne zai fara hudu ba ke da zuwa azi kawai yayi da haka a wancan lokacin wanda suka yi surutu ba su da hukuncin wanda ya surutu ana hudu ba ka fahimta da kyau to bismillah eh nau'ikan nan na salati da aka jero ba yanda za a yi kai salati cikin sallah zan to salatin ka ya inganta sai in kai ɗaya daga cikin waɗannan dole ne mutum ya ɗaya daga cikin waɗannan shine salatin da aka wajabta mana yi cikin sallah amma idan mutum zai magana a wajen zai salati a wajen sallah ana cikin magana malami ya ce kala rasulullah ana sauraron karatun hadisi to a lokacin nan ba wajibi bane ba yin wancan din cewa dole sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin zuwa ƙarshe ai wannan ba za ka iya yi wannan ba a ce duk bayan minti ɗaya ko rabin minti sai malami zai ce kala rasulullah manzan Allah ya ce manzan Allah ya ce kuma duk sai kun karanta wannan dogon salatin yana da wahala to shine malamai suka nuna halaccin a irin wannan hali ka iya takaitawa akan sallallahu alaihi wa sallam amma ba za ka ce sallallahu alaihi wa sallam kadai ba dole sai ka shigar da iyali gidansa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ka shigar da ahlul bait kenan saboda duk shi ga salatin da ya koyar dole akwai salati gare shi da salati ga ahlul gidansa idan ka ce kawai sallallahu alaihi wa sallam ba tare da ka shigar da alihi ba ka zanto ragaggen salati bai zama cikakke ba kenan wannan a wajen sallah kenan amma matukar za ka yi salati cikin sallah to wancan za ka yi amfani da shi ɗaya daga cikin sigogin can da suka tabbata sannan kuma in za ka yi salatin da ake bayan an kammala kiran sallah dan annabi ya ce idan kun ji mai sallar kiran sallah kuma mai ta abin da yake faɗa bayan ya riga ya gama to sai ku yi mun salati to salatin za ka yi wa annabi shine wannan da ya koyar din da ya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sannan bayan wannan sai ka roƙa masa wasila sannan bayan wannan ka badar zutu billahi rabba zuwa karshe sannan bayan wannan kai wa kanka addu'a ta gari na abin da ya kamata ka roƙa maka kanka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye daga ku me kace bismillah malam malam annabi ya hana mu ne ni karatun qur'ani a cikin to kamar ayoyi da suke nuna kamar wannan da aka gaya ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أما وإن نسينا لو
ai wannan mun sha faɗa dukkan waɗansu ayoyi cikin alkur'ani wanda suka kunshi addu'a sai mutum ya karanta su da sunan addu'a yake yi ba ba wai ya karanta su bane ba da niyya ta tilawa to suna ɗaukar ma'anan addu'a ba sa ɗaukar ma'anan karatun alkur'ani an fahimta ko dukkan sigogi da annabi abin nan cikin addu'o'in da makaranta ba da ake cikin rukuyi ne ko su gida ne akwai wanda ta kare da fa tabarakallahu ahsanul khaliqin wanda wani bangare ne na ayatul alqur'ani mai girma amma shin wanda ya wannan za ce yayi tilawan qur'ani a cikin sujudan sa kaga ba za mu ce yayi tilawan qur'ani ba dan ya karanta wannan ne ta zo a sigar addu'a kasancewa ta zo sigar addu'a kaga daban da kasancewar ta kuma mutum ya karanta ta da niyya ta tilawan qur'ani yawwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ce shi a ba sa shigar da sabai cikin salati ya ai da ba ce dole sai an shigar da sabai cikin salati ba annabi da alin gidansa kawai aka ce idan ka zo kana magana ne a matsayin labari Allah ya daɗin tsira ga annabi Muhammad sallallahu da iyalan gidansa da wa da sahabbansa da tabi'ai da waɗanda suka bi su wannan wani abu ne daban amma a salatin da annabi ya koyar dole sai ka shigar da sahabbai babu wannan babu wannan cewa abu da sai sai ka shigar da sahabbai wa alaikum salam wanne ban gane ba a yana aka samu nan ta'arudun wannan suna faɗa haka lokacin annabi na dare assalamu alayka ayyuhan nabi sai muka ce assalamu ala nabi
sai su same shi ta wani kalmar assalamu alaikum kuma wannan lokacin za mu gane cewa ai lokacin ma wani su kuma son gane gane wa fata kuma ga yadda aka karanta assalamu alaikum su ne ke cewa ya su sun karanta sigar ne yadda take a riwaya kaga ai Abdullahi dan Mas'ud ya ba da wannan hadisi lokacin annabi da dare ko bayan annabi ya bar duniya tare da haka biyu tabbatar da kalmar mai assalamu alaika amma daga ƙarshe sai ya ƙara bayani a sigar da annabi ya karantar da mu akwai assalamu alaika amma bayan ya mutu kuma ba mu amfani da ita yanzu kai maganar ka shine su alƙama ɗaliban abdullahi dan mas'ud dan mai da suka zo wani ya ƙara kalmar mu gafira tuhu suna son su yi masa raddi suka ce a'a mu za mu tsaya daidai inda aka karantar da mu suna nufin inda aka karantar da su a lafazin da shi abdullahi dan mas'ud ya daga bakin annabi karin bayani kuma wannan ai daga baya yazo kaga ko su za su yi riwayan hadisin ai dole sai sun ce at-tahiyatullah salawat hazu assalamu alayka sai sun faɗa sannan in sun je karshe sai amma daga baya an daina faɗin wancan to amma a lokacin sun zo daidai kalmar assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh sai aka ce ga wani ya ƙara kalmar wa magfiratu suka ce ba ruwan mu muna nan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lokacin magana su ba akan assalamu alayka ko assalamu ala nabi bane magana ce akan ƙarin kalmar wa magfiratu ko rashin ƙarinta da haka sai suka tsaya akan nan gurin wajen mayar da martani ka fahimta da kyau yawwa in ba haka ba kaga ai ga ayoyi alqur'ani da dama waɗanda suke an shafe hukuncin su amma mun zo karanta za mu mai za mu karanta da su sai bayan mun karanta mu ce amma hukuncin wannan ayar an shafe wannan bai hana cewa kuma dole in mun zo karanta qur'ani mu karanta da ita ba to kamar haka ne wa alaikum assalam daga kai malam shi kenan waɗannan sigogi na salati su ne suka tabbata daga bakin annabi duk wani siga na salati kuma daban wannan ba daga bakin annabi yake ba ba sai an faɗa maka mai hukuncinsa ba kuma amma dai yanzu mun karanta sigogi na daga bakin annabi duk kaji su daidai har guda nawa har guda bakwai to wannan su ne daga bakin annabi da da kari ai da an kawo an riga abin nan yanzu wannan guda bakwai din ma wai haddace su tukuna daidai ba mu haddace su daidai ballantana mu karo salatun tunajjina salatun nariya salatun wacece salatun wacece zuwa can dai kaga duk waɗannan ba su tabbata daga bakin annabi shi yasa waɗannan wanda suka tabbata daga bakin annabi shi kamata mutum ya bada himma a kai a malam kai hakuri lokaci ya riga ya wassalamu alaikum warahmatullahi